بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصية بالنساء قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما نعم باب الوصية بالنساء wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke umarni akan abin da ya shafi yin wasiya da kyautata wa mata idan ya zamanto mutum yana da kwai aure to matar da suke tare da ita ya kyautata mata sannan kuma idan yana da 'ya'ya mata ya kyautata musu wato ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wasiya da a kyautata wa mata allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ku zauna tare da mata da abu wanda yake sananne a addini na musulunci wato babu magana wanda take mai kaushi babu cin fuska babu hantara babu zagi ya zamanto tsakankanin kai da ita akwai kyautatar akwai kyakkyawar mu'amala wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa da dai walan tastati'u da dai ba ku da ikon an ta'adilu bainan nisa'i da za ku daidaita tsakankanin matayenku a cikin soyayya idan mutum ya zamanto yana da kwai mata biyu ko mata uku ubangiji subhanahu wata'ala ce ba yanda za a yi ka ce yanda kake son amarya da uwar gida da ta mai ɗakin tsaka duka ɗaya ne ba wata wanda tafi wata walau harastum ko da kun yi kwaɗayi akan hakan ɗin to don haka falata milu kadda ku karkata kullal maili dukkan karkata zuwa ga wanda kuke so ɗin Mm. fatazaruha kal mu'allaka sai ku bar ita wanda ba kwa so din tamkar wanda take al mu'allaka abar ratayewa tamkar salka wanda take abar ratayewa wato ita ba bazawara ba barantana waɗansu daga cikin ma'aurata mm. wanda suke so su yi ƙari su zo wajen ta neman aure ita ba mai miji ba saboda ba ta moruwa da abin da mata masu miji suke moruwa da shi Allah ta'ala ya ce wa in tuslihu wa tattaku wa in tuslihu idan kuka yi sulhu kuka gyara tsakankaninku wa tattaku kuka ja, kuka kiyaye dokoki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin dukkanin halayenku mm. fa inna Allah kana gafurar rahima haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasance mai gafara ne dangane da abin da ya gabata a baya na rashin adalci da kuka yi tsakankanin matanku sannan kuma ya zamanto mai jin kai ne a gare ku نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها وإن ذهبت وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها قوله عوج وهو بفتح العين والواو نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال wannan hadisi na farko an amso shi daga abi huraira yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce istausu bin nisa'i khairan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ina yi muku wasiya da ku aikata alkhairi game da mataye ku kyautata musu fa'innal mar'ata khuliqat min dila'in ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace haƙiƙa mace an halitta ta ne min dila'in daga autan ƙashin haƙarƙari haƙarƙari haƙarƙari na dama yana da kwai ƙashi guda goma sha takwas na hagun yana da kwai ƙashi guda goma sha bakwai to mace an halicce ta ne daga autan ƙashin haƙarƙari wa inna a waje shay'in fi dila'i a alahu wato haƙiƙa mafi karkatar ƙashi daga cikin ƙashishuwa na haƙarƙari shine ƙashi wanda yake na sama ya fi kowanne karkata to mace da wannan ƙashin aka halitta ta don haka fa'in zahabta tuƙimahu shi ne fa'in zahabta ne ba fa'in zahabata ba ne fa'in zahabta tuƙimahu kasartahu idan ka ce sai ka meke wannan ƙashin na autan haƙarƙari wannan autan ƙashi na haƙarƙari ka ce sai ka meke shi daidai to kasartahu karya shi za ka wa in taraktahu idan ka ƙyale shi lam ya zal'a waja ba zai gushe ba yana nan a matsayin shi na karkatacce idan ka kyale shi baka taba shi ba a karkacen zaka gan shi amma in ka ce sai ka meke shi santa to shi kuma karyewa zai idan ya karye kuma sai likita fastausu bin nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku kyautata wa mata ina yi muku wasiya game da abin da ya shafi kyautata wa mata da kula da su wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin fi sahihain a cikin wata ruwaya cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace almar'atu kadilai ita mata tamkal kashin haƙarƙari take in aqamtaha kasartaha idan ka ce fa za ka tsaida ta fa ka daidaita ta akan hanya ka ce kai kawai duk abin da kake so san fursan shi za a yi kowane lokaci kawai abin da kake so shi za a yi ba wani zancen a ratse da kan hanya to ka sarta ha karya ta za ka yi karyawar ku shi ne za ta tafi gidansu za ka sake ta wa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa fiha a wajin idan za ka ji daɗi da zama da ita to ka ji daɗi da zama tare da ita tare da ita cewa akwai wannan karkata ɗin kar ka manta cewa tana da kwai karkata a kullum idan ta maka wani abu wanda yake na rashin da'a ta maka wani abu wanda ranka bai so ba to ka tana cewa kowace mace haka take kowace mace haka take ba wani wanda zai ce matar shi san fursan ɗari bisa ɗari duk da aka musu aure har yanzu suna zama da ita lafiya kalau duk abin da yake so ne take mishi a yanda Allah ta'ala ya halitta ta nan kaman kaushin haƙarƙari ko to haka nan mace take in a wannan gurin ta maka san fursan to a wani gurin ko di fursan ba za ta maka ba cikin ɗari an gane wa fi riwayatin li muslim a cikin wata ruwaya ta al'imamu muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in zala ce haƙiƙa mace an halitta ta ne daga autan ƙashin haƙarƙari lan tastaƙi malaka ala ɗariƙacin da ɗai ba za ta tsaya maka ba akan hanya wanda take mai ƙyaƙƙiya ka ganta kawai san fursan ɗari bisa ɗari fa inistam ta'ata biha stam ta'ata biha wa fiha awajun idan har za ka ji daɗi da ita to ka ji daɗi da ita a tattare da ita akwai wannan karkata ɗin wa in zahabta tuqimuha kasartaha amma idan ka tafi kace sai ka meke wannan karkatar tata ka ce ni za ta wa bata isa ba to fa karya ta zaka wa kasruha talaquha karyawar ku ita ce saki shi yasa dama yawanci abin da ya shafi harkar auratayya da ake yi a yi ta yawan samun sake-sake yawanci rashin karanta halaye ne na mata idan ya zamanto mutum ya karanta halaye na mata kalka ce matar wani ba ta mishi abin da matata take mu wataƙila akwai abin da matar wani take mishi wanda kai ku matarka ba ta maka inda kai take maka da ba za ku zauna ma ba da ita ba to komai sai da haƙuri ƙauluhu a wajen faɗan shi da ya ce awaj huwa bi fatihil aini wal wawi awaj ba iwaj ba na'am
وعن عبد الله بن الزمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي أرقها فقال والذي عرقها أقرها والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهقه مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمل أحدكم ف- في- فيجلد فيجلد امرأته جلدة العبد فلعله يضاح- يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرد- من الضربة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه والعالم بالعين المهملة والغائب هو الشرير المفسد وقوله إن بعث أي قام بسرعة
وأنا عبد الله بن زمعة رضي الله عنه wannan hadisi shi kuma an amso shi daga abdullahi ɗan zam'a allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya abdullahi ɗan zam'a ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana huɗuba wa zakaran naƙa sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ambata taguwa ta annabi da annabi salihu alaihi salatu wa salam ma'aiki alaihi salatu wa salamu a cikin wannan huɗuba tashi sai ya ambaci taguwa ta annabi salihu wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi salihu ita, wallazi a ƙaraha da kuma wanda ya soke wannan taguwa ta annabi salihu alaihi salatu wassalam, faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, izin ba'atsa a shiƙaha, izin ba'atsa a shiƙaha yayin da a shiƙaha mafi tsiyatar mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam. in ba'atsa yayin da ya zabura zuwa ga sokewa wannan taguwar ta annabi salihu in ba'atsa laha rajulun azizun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rajulun wato wani mutum azizun wanda yake gawurtacce arimin wanda yake tantiri lalatacce mani'un fi rahadihi wanda yake ma'abocin dangi wanda za su ba shi kariya wato mani'un wanda yake abin karewa a cikin jama'arsa mithlu abi zam'ata kwatamkacin abu zam'a in ba a talaha wannan mutumin shine ya zabura ya tafi ya soke taguwa ta annabi salihu alaihi salatu wassalam wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yana bayani game da shi wannan mutumin kuddaru wanda ya soke taguwa ta annabi salihu lokacin da suka yi shawara fanadau sahibahum fata'aba faqara fa kaifa kana azabi wa nuzur aka ce wane zai jibinci soke ta to shi kuddaru mutum ne wanda yake lalatacce dama tantirin mutum ne irin an san shi mutum ne wanda ba shi da ladabi ba shi da da'a ya aka ce to shi zai jibinci kashe ta sannan kuma mutum ne wanda yake gawurtacce an kara da shi an bar shi sannan baicin haka kuma gidansu dama family ɗinsu family ne wanda yake masu a taron dangi lokacin da ɗan uwansu ya laifi a bashi kariya to sai ya zamanto ya zabura ya je ya kashe ta to daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai wanda yake da irin wannan siffa din sai dai shi kuma mutumin kirki ne mutum ne wanda yake gashi da ƙarfi jarumi ne sannan kuma famili ɗinsu suna ba da kariya ga mutum idan yana da gaskiya shine ya ce mitsula abi zama summa zakaran nisa'a sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata mata sai ya shiga kisar mata kuma a kula da mata a yi kaza a yi kaza a yi kaza fa'aza fihin na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wa'azi dangane da abin da ya shafi kula da mata da tausaya musu da ɗokansu a matsayin abokane ne na rayuwa ba wai bayi ba ne a ƙarƙashinku faƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya amidu a hadukun wato ɗaya daga cikinku zai yi nufi fayajili dumura atahu jaldal abdi ya ɗauki kirho ko ya ɗauki bulalaye ta tsula wa matashi irin yadda ake tsula wa bawa bulala ya yi ta zane ta zala ce fala'allahu yi zaji wa min akhir yomi watakila fa a ƙarshen wannan yinin kuma ya je ya ce yana so ya kwanta tare da ita ya ce ya sa dole aure da ita amma kuma gashi da safe ya tattabke ta da laran shi ya tattabke ta da bulala ya tattabke ta da kirho amma kuma daga ƙarshe ya zo ya ce yana so ya biya buƙatar tare da ita summa wa'azahum fi dhahikihim min ad-darda sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai yi wa sahabbai wa'azi galgadi dangane da abin da ya shafi dariya da suke yi kya-kya-kya minar darda saboda tusa idan mutum ya yi mai kara da ya ce brit kawai a cikin fada sai a raka mishi dariya yau ne kaza kaza kaza sai a yi ta dariya sai manzo Allah ya ce lima a- lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al mimma yaf'al ku dan menene yasa wa ɗayan ku yake yin dariya abin da shi ma yana yi abin da kai ma kana yi to me za ka yi wa ɗan uwanka dariya kala a dinga yi saboda irin idan ka yi wa wani dariya to abin ba zai mai daɗi ba zai janyo abin da ya shafi kyama tsakankaninka da shi to shi yasa duk abin da ya zama to zai janyo kyama tsakankaninka da ɗan uwanka musulmi musulunci baya yadda da shi yanzu Allah ce menene yasa ɗayan ku yake dariya yake kyakyatawa da dariya dangane da abin da shi ma yana aikatawa wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wal arim da ya ce in ba asalaha rajulun azizun arimun al'arim bil ainil muhmala da yi wa wato da alika da ayi likafa wanda take mara da ba gajin likafa ba kenan arim ai- ainun kenan ko al'ainil muhmala ayi likafa wanda take mara da ra'i da kuma ra'arim ba azim ba ko gharim a arim huwa sharilul mufsid wato shine mutumin banza mai barna a cikin gari shine asharir lalatacce wanda kuma mai barna ne a cikin gari wanda kowa ya san shi idan aka faɗe shi wa qawluhu in ba'atha faɗan shi da yace in ba'atha laha rajulun azizun ay qama bi sur'atin ya zabura al-inbi'ath shine al-inhida al-inhad zabura inhada kenan ya zabura in ba'atha laha rajulun azizun wato qama bi sur'atin ya zabura na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره رواه مسلم وقوله يفرق هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه يبغض يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفرقها بفتح yafraquha يفرقها بفتحها أي أبغضها والله أعلم hadisi na gaba a cikin wannan babi an abi hurairata radiyallahu anhu a amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya frak mu'minun mu'minatan kada mumini ya kuskura ya tsani ‘yar uwarshi mumina kada mumini ya kyamaci ‘yar uwarshi mumina in kariha minha khuluqan idan ya ki wata halayya daga tattare da ita idan har ya zamanto wakai wata halayya ta ta wanda bai yarda da ita ba ya kyamace ta to radiya minha akhar akwai wata halayyar wanda kuma ta burge shi a tattare da ita idan mutum yana zaune da iyalinsa ya ga cewa bata iya abinci ba amma ko ya san cewa ta iya zaman aure ta iya shara ta iya kwalliya ta iya kaza ta iya kaza to sai ya haƙuri rashin abinci da bata iya ba ya yi haƙuri wannan da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan ta koya idan ya zamanto ta iya abinci zanzan amma shara ce ba ta yi sai ya shigo gida ya ga wancan kara wancan kaza wancan kaza wancan kaza amma in ya ci abinci ɗaya sai ya manci duka waɗannan abubuwan to duka sai ya kau da kai saboda wannan shara da bata iya ba ko wani abu guda ɗaya da bata iya ba da ka kyamace shi to kal ya sa ya zama to duka ka dora mata karan tsana saboda kowace mace ba za ka rasa aibu a tattare da ita ba jalla man la aiba fihi wa ala hatta a cikin mazaje ma ba wanda zaka ce ba shi da aibu kowa a wannan bangaren in ya zama to kamulin mutum to a wancan bangaren sai ya ga cewa na akwai na a tattare da shi to haka nan matan su ma aw qala ghayrahu ko kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce in radi in kariha minha khuluqan idan har ya kyamaci wata halayya a tattare da ita wannan matar tashi radiya minha ghayrahu zai yadda da wata halayyar kuma tata wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa qawluhu yafrak faɗa shi da yace la yafrak mu'minun mu'minatan huwa bi fatihil ya'i wa iskanil fa yafrak da yi wa ya wasali sama fa da yi mata ɗauri yaf wa fatihin ra'i da kuma yi wa ra ta gaba wasali sama yafrak ma'anahu yubghidu ma'ana la yubghid mu'minun mu'minatan kada mumini ya kyabaci mumina yar uwar shi yuqalu farikatil mar'atu zawjaha ana cewa mace ta kyamaci mijinta ta ki zaman aure idan aka kawo ta gidan shi ɗan lokaci ta koma gidansu ta kyamace shi wa farika ha zaujaha mijinta shi ma ya kyamace ta bi kasirin ra'i farikatil mar'atu zaujaha wa farika ha zaujuha yafrakuha bi fatiha yafrauha da yi wa rawasa lisan ko ai abghadaha ya kyamace ta wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani wato wannan hadisin yana bayyana mana cewa mumini yana daga cikin sha'ani na mumini baya kyamatar mumina ‘yar uwarshi kyamata wanda take dukka gabaki ɗaya ka cokan sai dai zai kyamaci waɗansu halaye ne a tattare da ita sannan kuma aka ambace shi ya zano halayenta wanda suke ijabiyat kuma ya zano an gane ku kowa yana da kwai ijabiyat da salbiyat ijabiyat shine bangaren kirkinsa salbiyat bangaren kusakuran shi na'am وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يؤذي ألا يؤذي ألا يؤذينا فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحق وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع آنية بالعين المهملة وهي وهي الأسيرة والعاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب والضرب المبرح هو الشاق الشديد وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذهن به وتؤذونهن به, به والله أعلم نعم sai kuma hadisi na gaba a cikin wannan babi an amr ibn al-ahwas al-jushami radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga amru dan dan ahwas al-jushami Allah ta'ala ya kare yadda da shi amr ibn al-ahwas al-jushami yace annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada'i yaqulu haƙiƙa ya ji jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hajji ta bankwana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ba da an hamidallaha ta'ala bayan ya yabi ubangiji subhanahu wa ta'ala wa asna alaihi ya yi kirari ga ubangiji wa zakara ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da bayan Allah haɗuwarsu da ubangiji wa wa'aza sannan kuma ya yi wa'azi ya yi wa bayan Allah galgadi akan abubuwa da ya shafi abubuwa da ake aikatawa waɗanda ba su dace ba. Sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ala jama'a ku saurara ku ji, wastausu bin nisa'i khairan, ina yi muku wasiya da ku aikata alkhairi game da ‘yan uwanku mata’. mataye waɗanda suke ƙalƙashin igiyar aurenku ku yi musu alkhairi sannan kuma ku amshi wasiyata cikin musu alkhairi da nayi fa inna ma hunna awanin indakum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa inna ma hunna sani dai kadai su mataye awanin indakum tamkal fursunoni ne a wajenku tamkal fursunoni ne a wajenku laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba ku mallaki komai ba daga wajen su waɗannan matayen naku in banda abin da Allah ta'ala ya halitta muku na ku ji daɗi da su amma ba wani abin da kuka mallaka a tattare da su na cutar da su ko na ƙuntata musu illa an yi a tina bi fahishatin mubayyina sai dai in sun zo su da alfahasha wanda take mabayyaniya a fili ƙarara suka zo su irin abin da ya shafi suna tada wa miji karan hanci ya ce kaza su ce ba sa yi ya kawo abinci ya aje ya je shi ya dawo yanda ya aje shi a gurin da ya aje a nan zai tarro shi da mummunan zama tare da su to sai dai in sun zo da irin wannan abin sannan addini na musulunci ya ba ku damar ku ɗan yi wani abu wanda shi ma abin nan ba cutarwa a ciki game da abin da ya shafi duka da ƙarfi da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce fa in fa'alna idan har suka aikata wannan ɗan alfasha wanda take mabayyaniya ya zamanto sun tada karan hanci wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yasalha baina maslahu ha yawwala to shikenan idan ya zamanto mace ta tada wa mijinta karan hanci wallati takhafuna nushuzahunna wanda kuke jin tsoron tada karan hancin su ta rena mijinta baya sa ta baya hana ta in za ta fita ba ta gaya mishi lokacin da ta shirya za ta dawo in ta tashi kaza komai dai kawai gaba gada take yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in fa'alna idan har suka aikata hakan din to akwai ukuba wanda shari'a ta tanadar na farko shine fahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a mabarta gurin kwanciya idan ta yi shinhuda tana tsaman ka zo ka kwanta a shinhuda shi kenan kawai ka rabu da ita ka sa a rigar ka yan shara to za mu tafi masallaci ce a karfe ɗayan nan zaka tambaye ce eh akwai wani aiki ne da nake so in yi anan ke in nace in zauna in yi sai ya zamanto akwai wahala shi kenan je masallaci ya kwanta ya barce shi wajen karfe hudu da rabi ya tashi ya dawo gida dan kar wani su zo su gane shi hallo kawai ya kaurace wa shin hudarta ko kuma yana gidan ma ya kwanta a wani buzu ko ya kwanta a tafin shi ko ya kwanta akan wata tabarma ko wajen sha ɗaya ta dare ya wanka ya sa hula da sauransu ya ce to in bin dawo ba da wuri a rihe gida saboda muna da wani mitin idai yi dai yanda dai abin da zai zama to ya sa ta ta gane cewa akwai laifi da take aikatawa to idan har wannan bai yi tasiri ba ka ka ɗauki lokaci amma kullum ba abin da yake ƙarawa wannan ƙaurace matan da kake a shinhuɗa face sai reni yake ƙarawa to wadribuhunna darban ghayra mubarrihin to kuma sai a doke su amma duka wanda yake ba mai lahantawa ba duka irin ɗan kaɗan dai irin da ɗan minshuwar da sauransu ba wai mutum ya ɗauki bulala bai fara zabga mata kamar ya samu bawa a duka duk duka wanda yake mai lahantawa addini bai ba da damar miji ya yi wa matar shi ba fa in a ba'anakum manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, To, idan har suka yi muku biyayya, a karo na farko dama da suka zo da wannan alfasha wanda cike mabayyana ya zama za a yi, fa'izu hunna, wa'azi za a yi da farko. Wancan abin da kike ho bai dace ba, ki ji tsoron haɗuwarki da Allah da irin wa'innan abubuwa. Yanzu a irin wannan yanayin idan kika mutu ke koma ga Allah kin san yanayin da za ki shiga. mutuwan nan da yadda take zawa yanzu bagatatan din nan an ce miki wance ta rasu shekaran jiya ma tare kuke da ita an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma ke biki san ba abin nan da kike Allah baya so kin san cewa idan mace ta kwana mijinta ran shabace mala'ikai suna ta tsine mata albarka har ta waye gari so kike ki raka shiga cikin tsinuwa ta mala'ikai ko tsinuwar mutane bayan Allah na gari zaki shiga barantana mala'ikai wanda la ya sunan Allah ma amarhum yafaluna ma yumaruna za mu dai kai dai ta wa'azi ga ga wa'azin nan ho kullum sai ta ce to ya ustaz ka kare ka kare to shikenan sai kuma aje wahdur hunna fil madaji sai kuma mataki na uku wadribu hunna idan tura ta kai bango ne ake cewa ai duka kuma dukan shi ma ba irin dukan da yake sananne a wajen mu ba Azza Allah ce fa ina ba'anakum idan suka yi muku biyayya a karo na farko lokacin da kai wa'azi shikenan ta saduda ta gano cewa lalle ta yi kuskure kuma ta ba da haƙuri ta yi biyayya ko to fala ta bugu bilan kadda ku nemi wata hanya alaihinna a kan su waɗannan matayen naku ta musguna musu kadda ba za ka ce to tun da ta dawo ni ma yanzu zan ta da tawa idan ba yanzu ba ta dawo ka ce to ni kuma yanzu zan yi tawa to kada a yi haka nan in dai har sun dawo din sun yi la'asar kai kuma dama a zaur ɗinka kai kayi la'asar ɗinka kai dama dama kai baka yi ba wani tashi hankali ko wani abu to da suka dawo ɗin a tafi da su haka nan Allah Allah ce fala bugu sabilan fala taqlubu sabilan li'idaihinna kada ku nemi wata hanya kuma ta cutar da su kace to tunda dai ita ta dawo da kanta shikenan yanzu ne zan hauni kuma ya kaga dama za ka kawo abinci abinci ka kawo da kana kawo kilo guda shikenan sai ka tashi ka kawo rabin kilo ko rabin kilo da ɗankar ka san ba zai isa ba da kuɗin kayan miya kana ba da dala ɗari ka raka ba da dala hamsin ya zama to dai kawai rayuwa kuma ya zama to kai ma kana gallazawa a kar da ku yi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala jama'a ku saurara ku ji inna lakum haqqan ala nisaikum haƙiƙa kuna da kwai haƙƙi wanda yake na wajibi a ɓangaren matayenku akwai haƙƙinku wanda yake na wajibi wanda matayenku za su kula muku da shi walisa'i kuma alaikum haƙƙan sannan kuma kamar yadda kuke da kwai haƙƙi na wajibi akan ku akan matayenku to su ma matayen naku suna da haƙƙi wanda yake na wajibi akan ku wanda kuma za ku kula musu da wannan haƙƙin nasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa haqqukum alaihinna haƙƙinku wanda yake na wajibi a kan matayenku, na farko Allah yuɗi ina furusha man takrahuna duk wanda ba kwa so su shigo gidanku, to idan suka shigo kada su shimfiɗa musu shimfiɗa. Duk wanda kuke ƙyama Allah yuɗi ina furusha kuma kada su shimfiɗa shimfiɗarku ga wanda ba kwa so. Idan aka ce an yi aure yana daga cikin dama abubuwa da anan da yawa ba ma yin su. shine duk family din da kasancewa suna haɗa katala tsakankanin miji da mata wance in ta shigo gidanka ka san za ta haɗa wani ƙalubale wance idan ta shigo za ta haɗa ƙalubale wacce idan ta shigo za ta haɗa fitina ka ce to da wance da wance da wance abin da nake so in suka shigo gidan nan nawa tsakankaninki da su salaman salama ki ba su damar zama ki ba su fuska shimfiɗar fuska ta ta tabarma to ko daga fuskar ki kasa samu damar zama barantana har ki ɗauko musu tabarma ki shimfiɗa musu to wannan na farko kenan idan ka mata galgadi akan cewa suwana suwana idan suka shigo ta shiga taitayin su ta shiga taitayin ta saboda wa'annan mutane in suka shigo a kullum babban abin da suke so shine su hada rikici da miji da mata sun hada wane da wane sun hada wance da wane sun hada da wance da wane shikenan kamata na farko kenan na biyu kuma walaya azanna fi buyutikum liman takrahuna sannan kuma kada su yi izini cikin shiga gidajenku ga wanda ba ku so ce to yan gidan wani ko sun zo kala ba su damar shigowa gidana kaga wannan yake nuni akan cewa gida ba abin shi a bude haya kala a bar su kala a ba su damar shigowa gidana su wane ne eh wance ce eh baya nan to zan sha ruwa eh yanzu ko ina cikin wani aiki ne da ke hakuri dai an jima in ya dawo ya zama to dai in baka nan wanda aka ce kasu shigo din kasu shigo din an gane ku wala ya azanna fi buyutikum kada su yi izini cikin shigowa gidajen ku liman takrahuna ga waɗanda ba kwa son shigowarsu saboda daga cikin mata ya ko wanda shigowa gidansu ma shigo su shigo gidan kama alloba ce to wannan yana daga cikin haƙƙi naku wanda yake na wajibi in ka shigo kaga hatta kawo ruwa da lemu ta ajiyewa matan da ka ja mata kunne akan kadda ta yarda ta ba ta saka musu suka baranta nata musu wata liyafa to wannan kana da damar ka ce mata dan me dan me dan me akai kaza akai kaza akai kaza ala wa haqquhunna alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku saurara ku ji wa haqquhunna alaikum haƙƙin su kuma wanda yake na wajibi akan ku shine an tuhsinu ilaihinna ku kyautata zuwa ga su waɗannan matayen naku waɗannan matayen naku da kuka kawo su gidajen ku kuka killace su to ku kyautata zuwa gare su fi hinna cikin tufafinsu idan za ka yi wa mace tufafi to ka mata tufafi wanda yake na alhurma idan Allah ta'ala ya hore maka liyun fi zu sa'atin min sa'ati kada ka ce a to ai a wannan garin yawanci abin da ake sawa shine idan ana sawa tesi tesi ɗan ɗari uku shine ɗari uku shine turmi guda to kuma ka fi ƙarfin ka sai a tanhwa yar jaka shidda ma amma ka sayo mata tisi ɗan ɗari uku wannan baya daga cikin isa ne kai za ka sa shadda ta kirki amma kuma sai kawo mata tisi ta sa wannan baya daga cikin isa ne ku kyautata zuwa gare su fi hinna cikin tufafinsu wa hinna da kuma abincinsu abinci kale zaman to ka tashi ka bar musu abinci gashi nan ga kamar shi amma kai kuma ka je ka otal ka ci na kirki wannan baya daga cikin adalci in za ka ci in za ka ci na kirki a otal to ya zama to na kirki ne a gidan ka bar musu alaikum salam alhamdulillah alhaji akalla alhamdulillah an gane ko ya zamanto wanda aka barin a gidan shi ma dai da damar shi amma kale ya zamanto a kullum a ce kai wani kana bulbulwa amma ita kuma a ganta a ce ni wancan baki da lafiya ne ta ce lafiya ta karau ya zamanto a ciki akwai gane azaba gane azaba wannan haƙƙi ne wanda yake na wajibi a kanmu mu kula da shi bangaren abin da ya shafi ciyarwa da tufayatarwa yanda za ka sa kaya mai kyau ka yi shiga mai kyau to haka na ake so mata yanka su ma ya zamanto ka saka musu kaya masu kyau sun yi shiga mai kyau sun ci mai kyau saboda Allah ta'ala ce inna Allah yuhibbu wato wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith manzon sallama ce inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi Allah ta'ala yana so ni'imar da yawa bawan shi to ya dinga ganin tasirinta ya dinga ganin ta a tattare da shi wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne wanda yake kyakkyawa kuma ingantacce qauluhu sallallahu alaihi wa sallama awalin fadar ma'aiki alaihi salatu wa salamu da yace fa inna ma hunna awanin indakum asiratun ai asiratun fursunoni ne jam'i ne na aniyatun aniya jam'u aniyatin jam'i ne na aniyatin bil ainil muhmala da ailin kafa wanda take mara da ba faniya ba aniya wahiyal asiratu ita ce fursuna wal ani al asir wato shine al asir shine fursuna fursuna shine wanda aka kamo shi a filin yaƙi wanda aka je yaƙi aka kamo shi shine ake ce da shi al asir ko to shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mar'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mace fi dukhuliha tahta hukumin zauji cikin shigarta karkashin hukuncin mijinta bil asir wato ya kamanta ta da fursuna ta yanda fursuna baya shiga baya huta sai da izinin mai gidan shi baya aikata kaza baya aikata kaza sai da izinin mai gidan shi to haka nan su ma mata kare zamanto mace in ta ga dama ne za ta balle kanta in ta je ta kuma sai ta gama kiwo za ta dawo a ya zamanto akwai lokaci na shirya ina so mota to ina zuwa hallo in aka fitan kai za ka ba da damar lokacin dawo kal a huce minti talatin kal a huce awa ɗaya kal a huce awa biyu kal a yi kaza kal a yi kaza kal a yi kaza an gane wadarbul mubarrih da kuma manzana salama da ya ce wadribu hunna darban gaira mubarrihin ya ce abin da ake nufi da addarbul mubarrih shine addarbu shaqu shadid wato duka wanda yake mai tsanani kuma mai ƙarfi irin dukan da zai lahanta mace wannan shine addarbul mubarrih kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yace fa ina ba'anakum fala tabghu alaihinna sabilan kada ku nemi wani tafarki wata hanya ta musguna wa su iyalan naku ai la tatlubu tariqan tahtajuna bihi alaihinna kada ku nemi wata hanya wanda za ku kafa hujja da wannan hanyar akan su matayen naku wato uzuna hunna bihi ku dinga cutar da su ta dalilin wannan abu in aka muga magana ka ce ai ita ta fara ita ta fara ku lokacin da ita tana muni ba ku lallabe ni ba ba ku je ba kuka ce mata abin da take bata kyauta sai ni yanzu na fara dan ni kuka ce mai daɗin hawa a kada ku yi haka nan in dai sun dawo kawai a ci gaba da rayuwa wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani na'am wa an muawiya bin haida radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tud'imaha idha da'imta wa taksuha idha idha tasaita wa la tadribi alwajha wa la tuqabbihi ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنا لا تقبح أي لا تقول قبحت الله نعم وأم معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأن حديثي أم سوش دق معاوية أن حيدة الله تعالى يقال يدادش yace qultu ya rasulullahi nace ya jakadan Allah ma haqqu zawjati ahadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayan mu wanda yake na wajibi a kan shi mijin nata menene haƙƙin matar ɗayanmu a kan shi ƙala ba yake alaihi salatu wassalamu ya ce an tuɗi'ima ha idza ɗa'imta a duk lokacin da ka samu ka ci abinci to ya zama to ita ma ka ciyar da ita ka ciyar da ita idan ka ci wa taksuwa ha idza sait sannan kuma ka tufayatar da ita idan ya zama to ka samu kai ma ka yi tufafi amma kar ya zamanto sai ka yi ɗinki goma amma da ket za ka yi wa matarka ɗinki biyu ko ɗinki uku idan ka samu ka yi tufafi bukata ce take sawa a yi tufafi yanzu dama ba za ka haɗa ba yanda ake yi wa mata ɗinki maza ba sa yin ɗinki uniform kaza ta hoto a uniform kaza ta hoto a miji ya ɗauka wani lokacin aka yi lissafi sai ta tashi da kwamfule talatin shi kwamfule goma ba shi da na kirki to hakan ɗin ya fi an gane amma ya zama to kai kawai kai ne kullum za ka dinga yin ado dama shi mutum namiji ba san shi da ado ba wa idza duriba aduhum me yake Allah ta'ala ce da aw man yanshau fil hilyati aw man yunashau fil hilyati wa fil khisami ghairu mubin dama mata su ne aka san su da ado shikenan an dimka mata an dimka mata an dimka mata an siya mata an siya mata an siya mata shikenan kai kuma ka dan samu wani yadin ka ba har na shirya shikenan ka sa kayan ka kai ta yawon ka wala tadribil wajha sannan kuma idan ta maka laifi ya zamanto kayi wa'azin ka kaurace to kada ka doki fuska baya daga cikin guraren da ake duka ko mutum ne za ka doke shi kada ka doki fuska shi saboda fuska tabo ɗan ƙarami a fuska yana muna na fuska wani za ga cewa ya bubbuji matar tashi din fuskar ta ta yi hulu hulu wannan ba addini ba ne wala tadribil wajaha kada ka doki fuska lokacin da za ka yi duka wala tuqabbih sannan kuma kada ka muna nata dama gidanku mutanen banza ne kawai dai tsautsayi ne yasa na aure ki ina gidanmu ina gidanku za mu kai ta ce mata mutunci ba haka na wala tahjur illa fil bait sannan kuma kadda ka kaurace mata face dai a cikin gida wato abin da yake nufi kadda ka kaura daga wannan gidan ka tafi wani gida in kana da mata biyu ka kaura gidan amarya dama uwar gida ce kuka samu hakan din da ita a kadda ayi haka na ya zamanto a gidan kake a gidan kake kawai uzurinka zai hudo ka in ma mata biyu gare ka ba za ka je ba gidan ɗaya shi kenan kai kawai wannan ranar tata ce ko to a tata take kawai a gidan ne dai za ka ƙaurace amma ba za ka ƙaura ba wani gida an gane ko na'am wannan hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa al-imamu abu dawud ya rawaito shi wa qala yace ma'ana la tuqabbih ma'anar la tuqabbih ay la taqul qabbahakillahu kada ka ce Allah ya muzanta ki yanda dai kike mun Allah tsine miki albarka irin da za ga waɗansu mazajen suna yi tsinanniyar banza tsinanniyar ruhi a ba haka nan kada ka yi wa mace mugunyar addu'a ka dinga mata addu'a Allah ta'ala ya shiryar da ita ƴaƴanka ka dinga musu addu'a Allah ta'ala ya shiryar da su jama'arka ka dinga mata addu'a Allah ta'ala ya shiryar da su baya daga cikin halaye na mumini bawan Allah nagari ya zamanto Allah'al mai yawan tsine wa mutane albarka na'am عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث نغبا عن ابي هريره رضي الله عنه قال وانا حديث ان امسو shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce akmalul mu'mini na imanan wato daga cikin muminai muminan da suka fi kowaɗansu muminai imani cikar imani su ne a hasanuhum khuluqan waɗanda suka fi kyawun halaye wanda ya zamanto halayensu za ka yi mu'amala da su ka yi ba halayensu za ku zauna tare da su ka yi ba halayensu za su zauna da iyalinsu matayensu su yabi halayensu wannan su ne mummunan da suka fi kowaɗansu mummune cikar imani wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zababbunku mutanen kirkinku su ne khiyarukum li nisa'ihim waɗanda suke mutanen kirki ne ga matayensu wanda matarka za ta ce a wani alasan albarka in dai yana da kwai to mu ba za mu talauta ba ba zai yi ba a ce wane ya ci ya ƙoshi kuma mu ba mu ci mu ƙoshi akwai wanda in aka ce in mata in aka zo aka ce mata mijin kenan nan kin ga yanda aka ya baje kaza yana ci ta ce wallahi ba haka bane wane in dai zai ci kaza to ma sai ya kamu ta maka shaida ta kirki amma in aka ce wane yana nan ya baje kaza ta ce ya aika ya aika haka yake ni ma ran na ai zan huce ta bakin tasha na tsinkaye shi shi ya tsammanin ban gan shi ba yana buge ta to to ya zamanto yanda kake da kwai kirki da sauransu ya zamanto kana kyautata wa iyalanka wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce na'am وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئر النساء على ذئرنا النساء ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأضاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أضاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئكم بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح قوله ذئرنا هو بذال بذال معجمة م- مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نور أي أي اجترأ- اجترأنا قوله أضاف أي أحاط نعم وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه wato wannan hadisi an amso shi daga Iyas ɗan Abdullahi ɗan Abi Zubab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Iyasu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadribu ima Allahi kada ku dinga dukan bayin Allah mata Mazala yana yi wa sahabbai hudu ba ya ce kadda ku dinga dukan mataye bayin Allah faja umaru radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yi wannan huɗuba ya galgadi mazaje akan kadda su doki matayensu ana nan ana nan su kowa mata sai suka samu wato damar kangarewa mazajensu waɗansu daga ciki kenan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu sai ya zo shi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Faƙalar za'irnan nisa'u ala azwajihinna. Ya ce, Ya Rasulallahi mata suna nan suna tsaurin kai ga mazajensu. Suna nan sun rena mazajensu. Yanzu sai mutum ma ya ce matar shi ta aikata kaza ta ce ba ta yi, saboda ya san in ya ce zai bige ta to kaya hani akan duka, kuma ita ma ta san cewa dukan ba zai yi ba. farakhasa fi darbihinna shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to idan mata renin ya kai reni babu laifi mutum zai dan doki matar shi kaɗan ya yi rangwame game da abin da ya shafi dukansu faɓafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nisa'un kathirun sai mataye waɗanda suke masu yawa suka yi ta kewayawa gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shukuna hunna suna kai kukan mazajensu cewa suna dankararsu kawai sai mace ta zo ta ragaya wa nana aisha wallahi yau kashi ya bani wallahi ita ma waccar ta shigo gidan nana mai munata waccar ta shigo gidan nana wance waccar ta shigo gidan wance faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙada a ƙafa bi ali baiti muhammadin sallallahu alaihi wasallama nisa'un kathirun wato haƙiƙa mataye da yawa sun yi ta kewayawa alaye gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gidan matayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna ta kaiwa kukan mazajensu lalace laisa ula'ika bi khiyarikum wancananku waɗanda suke dukan matayensu waɗanda ba su bane mutanen kirkinku ba sa daga cikin zaɓaɓɓu a cikinku idan aka ce a huddo mutanen kirki na unguwa wanda yake dukan matar shi ba za a sa shi a ciki ba duk wanda yake dukan matar shi baya daga cikin alkhiyar zaɓaɓɓu wanda za a ce a zaɓe shi a hudda shi daga cikin wanda za a yi tattauna da su baya daga cikinsu saboda ya fita daga ciki haka manzon Allah ya ce wannan hadisi Abu Dawuda ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce Mauluhu da irna fadal Umar dan Khattab da yace ya Rasulullahi da irna nisa'u ala azwajihinna huwa bi zalim mu'jamatin da zal wanda take abin yi wa da'a sama ba dal ba kenan maftuhatin kuma wannan zal din tana da kai wasale sama za ba zu ba ko zi summa hamzatin maksuratin sannan kuma alhamza wanda take abar yi wa wasali kasa za'irna za'irna summa ra'in sakinatin sannan kuma ra wanda take daurariya za'ir za'ir za'ir summa nunin sannan kuma nu'ara ai ijtara'na sun yi tsaurin kai suna nan suna tadawa mazajen su wato kaila baya ƙauluhu a ɓafu ai a haɗa wato sun kewaya sun yi ta zuwa gidajen annabi suna ta cewa gashi gashi matan su mazajen su musu kaza su musu kaza na'am وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم na'am وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi daga Abdullahi ɗan Amr ɗan As, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Amr ibn al-As. Ya ce, haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, duniya mata'un, wato duniya wani ɗan abu ne ɗan kaɗan wanda ake jin daɗi da shi, ɗan abin jin daɗi ne ɗan kaɗan ba mai yawa ba. Wa khairu mata'iha, wato mafi alkhairin kayayyaki na jin daɗi na duniya, ita ce almar'atu saliha mace wanda take ta gari mace wanda take ta gari wanda kallanta kadai yana faranta maka idan ka shigo gida ka ganta allazi tasurruhu idza nazara ilaiha wanda duk lokacin da ya kallace ta to sai ran shi yayi farin ciki za ta faranta mai rai sannan kuma wa tudi'uhu idza amara idan yace mata kaza za ta ce babu komi mai gida za ta ce mai honorable za ta ce difte shi kuma ko almajiri bai kai ba amma saboda sunan ma da a dan canza mai sannan kuma wala tu khalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu sannan kuma idan baya nan za ta kiyaye mai kanta ba za ta baiwa kowa damar ya shigo ya ganta ba ma sannan kuma dukiyar shi za ta kiyaye mai yanda ya ajiye kayan shi za ta je zai je ya dawo ya tarro kayan shi lafiya amma wata matar ina gani in jika goma ka aje sai ta yi dabara ta ɗauke dala ɗari kuma in ka zo ka ina dala ɗari ce a nan dama ka ajiye kuɗi ta nuna ba ta ma taɓa sanin kana da kuɗi ba ta ce to mai gida ni ba san ma kana da kuɗi ai da kana da kuɗi da ka bani jika biyu na yi kaza na yi kaza za ta kiyaye mai kanta idan ya fita hakanan dukiyar shi za ta kiyaye mai idan ya fita ba wani abin da zai faru insha Allah hal ya je ya dawo to wannan ita ce mace wanda take ta gari wani hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi bi hada alƙadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik